نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na kitabu tauhid za mu tashi darasi na arba'in da biyar yau muna takwas ga watan rabi'u sani hijira dubu da ɗari hudu arba'in da shida sha ɗaya ga watan goma dubu biyu da ashirin da hudu za mu tashi babu la yuqalu assalamu ala Allah babin da ya ce ba a wa Allah addu'a sai dai shi a nemi addu'a daga gurinsa wato tsabar ƙauna ce ta sahabbai ga Allah sai suke gato shi ma Allah ya masa addu'a mana Allahu akbar sai annabi ya ce musu a'a ba a wa Allah addu'a sai dai shi a nemi addu'a suna ga cewa kamata shi ma Allah roƙa masa wani abun mana tunda yana ta bamu yana ta bamu yana ta mana yana ta mana ba iyaka sai annabi ya ce a'a ba a cewa Allah haka ai shi ke bada komai shine mai komai shi ko baya tsoron komai babu wata rigima da da za a ce Allah yana tsoronta babu wani abu da yake shan gaban Allah to kaga ba bukatar sai an ce masa Allah ya kubutar da Allah ko Allah ya taimaki Allah Allah ya kara Allah, Allah ya kiyaye Allah, duk wannan ba a bukatar ta, saboda ya isa ya tumbatsa sarki subhanahu wa ta'ala. La yi ƙalu assalamu alallah, assalamu yana ɗaukan ma'anoni guda uku, akwai assalamu za'ana a tahiyya, kamar gaisuwa a jinjina wa mutum, shi ma na zo da ma'anar assalamu. Sana assalamu yakan zo da ma'anar wato neman kubutar da mutum daga abin da zai cuce shi kuma da ce assalamu alaika salamun alal mursalin a gaya maka cewa amincin Allah ya kubutar da kai daga wato abin da kake tsoro akwai kuma assalamu ismu min asma'illahi subhanahu wa ta'ala wanda shi kuma za mu ji ma'anoninsa wa fi sahih wa fi sahih ya zo a cikin wato sahihul bukhari da lamba ta ɗari takwas da talatin da biyar musulun da lamba ta ɗari hudu da biyu an ibn mas'udin daga abdullahi dan mas'ud kala yace kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati kunna mun kasance kuma idza kunna in mun kasance ma'an nabi a wani lokaci ne suke kasance tare da annabi alaihi salatu wassalam fi salati wannan galiban an ce fi salati ana nufin sallolin farilla azza Allah asar magriba isha asuba sallar juma'a da makamantar su kulna in mun zo at-tahiyyatu sai mu ce assalamu ala Allah min ibadihi aminci ya tabbata ga Allah daga bayinsa assalamu ala fulanin wa fulanin sai mu ce aminci ya tabbata bisa Mika'ilu da Jibrilu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam la taqulu assalamu ala Allah kada ku ce aminci ya tabbata ga al ko akan Allah fa inna Allah huwa salam Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allah shine amincin kuma shine mai amintarwa idan aka ce ba za a yi masa roko irin wannan ba fi masail al-ula tafsir salam an fassara menene as-salam mun ce na dauka ma'anoni guda nawa guda uku da ma'ana at-tahiyya da ma'anar gaisuwa kamar da muke ta assalamu alaikum assalamu alaikum eh tusalli ala man ta'rif wa man la ta'rif duk wanda ka wuce kai masa sallama assalamu alaikum assalamu alaikum shine ma'anan assalamu ma'ana ta farko assalamu na biyu shine kubuta daga aibi daga naƙasa da tawaya sannan kuma assalamu na uku shine suna daga cikin sunayen Allah subuti salbi ismun ne subuti kuma salbi ma'ana wannan suna ne da yake tabbatarwa da Allah wani abu kuma yake korewa Allah wani abu yana tabbatarwa da Allah cikakkiyar wadata da cikakkiyar isa da kuma kore ma Allah duk wani dangogi na tawaya da na ƙasa wanda ake jingina wa Allah subhanahu wataala ko a zatinsa ko a siffofinsa ko a ayyukansa ko a shari'arsa babu tawaya a labaransa ba tawaya a hukuncinsa ba tawaya a umarninsa ba tawaya a hannunsa ba tawaya rububiyatihi ba tawaya uluhiyatihi ba tawaya asma'i wa sifatihi ba tawaya ba na ƙasa saboda Allah ta'ala nan tabbatar masa da wannan suna kenan zaka yake cewa tafsiru salami mun ji fassarar ma'anan assalamu sannan na biyu innaha tahiyatun yakan zo da ma'anar gaisuwa kuma da yake cewa wallazi nafsu muhammadin bi yadi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum na rantse muku da Allah ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ko za ku yi imani ba sai kuna son juna in ga muku abin da zai sa muku son juna ku yada sallama tsakanin in sai a ce ai muna gaisawa in an bata me yake cewa ba sa gaisawa ashe gaisuwa alama ce ta bude alaka ka gaisa da mutum ka saka masa fuska ka mika masa hannu ku musafaha in ka shi wadata ka karkace ka dauko na abu ka mika masa sai ga soyayya tana tafiya sai ga alaka tana kyau shi za ka ce ai wani bamu da alaka da shi ko gaisawa ba ma yi ashe gaisuwa in aka yanke ta an bata komai shi yasa gaisuwa ita ce matakin farko na haduwa shi yasa annabi alaihi salatu wasallam aka ce ayyul islamu afdal sai ta tuɗa imu ta'ama wai a musulunci ne aka fi so yace kai ta bada abinci wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif kowa ka da shi ka ce assalamu alaikum inda kaga sima kaga alama ta musulunci tare da mutum to ka ce masa assalamu alaikum in ko ba musulmi bane ka jira kan shi mai zai ce irin abin da yake to shi zaka mai masa in shi ba musulmi bane sai ce assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salam saboda ya riga yayi daidai sai kai masa daidai in yace samu alaikum sai ka ce wa alaikum in ya ce hello ka ce how are you kaga to sai din wace maka sai kai masa shi sa Abdullahi da Abbas yace ko ba musulmi bane inda ya mun cikakkiyar sallama ni ma zan masa cikakkiyar sallama da Allah yake wai za ku yi tum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha me ma'anan ahsana minha aw rudduha wajen sallama akwai siga iri hudu idan ka ce mutum assalamu alaikum yace wa alaikum assalam to an yi tankare an yi taras daidai da daidai baka kara masa ba bai kara maka ba idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha ahsana minha shine ka kara masa lafazi rudduha kuma kai masa irin yadda ya maka sai zo yace maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam annan an yi rudduha ka masa daidai da yadda yace assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ka masa daidai da yadda ya maka ba wanda ya wuce wani yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh an yi daidai da daidai amma idan ya zace maka assalamu alaikum kace wa alaikum assalam wa rahmatullah to ahsana minha ya maka dai ka masa biyu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai kace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ka masa ahsana minha da ya zo kuma sai ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya kure kenan ko don za ka yi masa asana mina sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magafiratuhu to an kure kenan shi ko ba zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magafiratuhu ba dan haka ya toshe maka kofa kai masa hasana minha yasa shi mai farawa ba zai kai wa magafiratuhu ba a wajen bayar da amsa ne in ya gaya maka assalamu alaikum daya wa rahmatullahi biyu wa barakatuhu uku yanzu kana so kai masa daidai da shi sai ka ce wa alaikum assalamu daya wa rahmatullahi biyu wa barakatuhu uku kun yi daidai in kana son ka wuce shi da daya kuma sai ka ce wa magajiratuhu to in shi ne yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magajiratuhu in zaka bashi amsa ka wuce shi ne zaka kara shi ba mun karawa shi sa aka ce me ba me yin sallama ba zai kure ya kai wa magajiratuhu ba sai dai ya tsaya a uku kai kuma kana iya wuce shi ka kai ahsana minha aw rudduha sai kai masa guda hudu shi sa kace assalamu alaikum sai a ce asharun in kace wa rahmatullah sai a ce ishirun in kace wa barakatu sai a ce salasun wani ya zo majalisa annabi sai ya ce assalamu alaikum sai annabi ya ce ladan ka goma zauna wani kamar yaji shi kuma da yau sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai annabi ce ladan ka 20 kai ma zauna don ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce kai kuma ladan ka 30 zauna saboda ka roƙa mutum abu ukun nan abinda ake fata ya samu duniya mai kyau ya samu lahira mai kyau ka ce assalamu alaikum inda ma'anar gaisuwa ce ka ce gaisuwa ta tabbata a gare ka inda ma'anar kubuta ne ka ce Allah kubutar da kai da duka abinki inda ma'anar salamu alaikum ne amincin Allah ya tabbata a kanka kowanne ka gaya masa a cikin ukun nan kayi ne ka gaya masa alheri da shi kuma sai mai maka da wannan alheri din to ibnu kasir yace idan aka ce assalamu yana nufin sunan Allah assalamu yana nufin sunan Allah to ibnu kasir yake cewa assalamu in an ce wa Allah assalamu ana nufin wato salima min jami'ul ulubi wan naqa'is ana nufin Allah ya kubuta fassara suna assalamu ma'ana wannan sunan so ɗaya zo wa Allah cikin alqur'ani so ɗaya Allah ya sufanta kansa da muhaiminul assalamu muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir to assalamu so ɗaya zo sunan Allah cikin alqur'ani amma assalamu ya zo da yawa amma dai da ma'anan sunan Allah to ɗaya zuwa alqur'ani to shine wannan fassarar sa ne ibnu kasir yace assalamu min jami'il uyubi wan naqa'is ana nufin Allah ya kubuta daga dukkan tawaya da aibobi li kamalihi fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi saboda cikar Allah a cikin zatinsa da sufofinsa da kuma ayyukansa malam alusi kuma yace fassarar assalamu shine zus salamati ma'abocin kubuta min kulli naqasin wa afatin babu wata tawaya ko ta da ko ta mata ko ta jika ko ta farko ko ta karshe ko ta mutuwa ko ta karewa babu ga Allah Allah ba shi da farkon farko ba shi da karshen karshe shi yasa ce huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay'in alim shine farkon da ba shi da farko shine karshen da ba shi da karshe subhanahu wa ta'ala shi yasa kaga masu tafalsul wasu a gurin su ba yadda za a ce wannan ba wannan ba wannan wannan sai ka tambaye su ce wai waye wannan market report din sai ce wani kamfani ne waye a kamfanin wani injiniya ne to shi injiniyan waye shi sai a ce Allah sai a ce shi kuma Allah waye shi to da ka kai nan halaka ta zo sau da an buɗe maka ƙofa an ce to shi kenan ana buɗe ƙofar to ba za ta rufu ba ma muƙaddara a ce maka to kuma ga wanda ya Allah shi ma sai ka tambaya shi kuma fa waye shi shi ma waye shi shi ma waye shi shi ma waye shi shi ma waye shi har duniya ta tashi ba amsa ko yawa shi sa a tasalsul in ya kai ga Allah sai ya fike Allah shi ya kowa shi ko ba wanda ya shi to ka in ka tsaya nan ka huta amma ka ce a'a ai wannan shi yayi wannan wannan shi yayi wannan zagaye ake yi a cikin wato da'ira wannan ya wannan wannan ya wannan wannan ya wace nan ba wanda ya kowa kenan kaga shi da tasalsul da suke kira a tasalsul wajib tasalsul wajaiz da kuma tasalsul wanda yake na mu'assirin tasalsulul mu'assirin a ce wannan shi yayi wannan wannan shi wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dan ya bude kofa zai dinga muku tambayoyi haza khalaqa Allah faman khalaqa Allah yace da kun kai haka ku ce amantu billahi wa rasulihi to zai buɗe maka kofar rigima da ka ji shedan ya ce maka Allah shi yayi kowa to shi kuma Allah waye shi sai ka ce amantu billahi wa rasulihi Allahu al-ahad Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فذاك جوا سواسن ياك شين إمام البيهقي yake cewa assalamu huwa allazi salima min kulli aibin in an cewa Allah assalamu ana nufin wanda ya kubuta daga dukkan aibi wa bira'a min kulli afatin ya kubuta daga dukkan wato tawaya wa hadhihi sifatun yastahiquha bi dhatihi wannan sifa ce da Allah ya cancanci a kira shi assalam ya salam wa huwa alladhi salima almu'minuna min uqubati ko kuma shine wanda mu'minai suka samu kubuta daga uqubarsa ba zai wa masu imani azaba ba ta dindindin ko da a ce mutum yayi laifin da zai shiga wuta to rahama Allah Allah zai fada shi da rahamarsa Imam Qurtubi kuma yace assalamu zu salamati minan naqa'is shine wanda ya kubuta dai daga tawaya ibn al-arabi yake cewa wato al-maliki assalamu an-nisbatu taqdiruhu bis-salamati ana nufin ma'abocin kubuta yace ko dai a ce ma'ana wa Allah sallama min kulli aibin wa bari'a min kulli naqsin shine ya kubuta daga dukkan aibi ko ba a jingina masa dukkan tawaya ko ma'ana bis-salami ay al-musallimu ala ibadi fil janna shine zai wa mu'minai sallama a cikin aljanna ko kuma ana ma'ana ulari salima al-khalq min zulmi shine wanda baya zalunci kwata kwata in dai kana da haƙi ka kai fayil ɗinka sama kuma Allah ne mai shari'a to ka tabbata za ma adalci to da bashin hanci da rashawa ba wani dan wani ba gata ba kusanci ba nisa in dai an dai ka kai fayil ɗinka kotun Allah to ka kai inda za maka adalci shi ne mun kai cewa huwa salamu ala al-haqiqati salimun min kulli tamthilin wa min nuqsani ita huwa salamu wa huwa salamu Allah shine assalamu ala alhaqiqati bisa tabbas salimu min kulli tamthilin wanda ya kubuta daga kama kamanceceniya da wani wa min nuqsani ko kuma daga tawaya shi yasa kaga Allah ta'ala yake yawan gayawa annabawansa wannan kalma yace salamun ala nuhin fil alamina aminci ya tabbata bisa nuhu a alamina salamun ala ibrahim salamun ala ilyasin salamun ala musa wa harun salamun wa salamun ala mursalina ko wa salamun ala ibadihi allazina safa kaga aminci Allah ya tabbata ga wannan salamun wa salamun alayhi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'a sahiyya wasu dan adam yana da wasu kwanaki uku masu hatsari ranar haihuwa da ranar mutuwa da ranar tashi kuma baka da control akan wannan kwanakin uku ba za ka ce ga yadda kake so a haife ka ba ba za ka ce ga wacce kake so ta haife ka ba ba za ka ce ga wanda kake so ya zama babanka ba ko ga wacce kake so ta zama babarka ba ko ga kabila da kake so ka fito ko ga yaren da kake so ka fito ko ga kasar da kake so ka fito ko ga jinsin da kake so ka fito ba ka da zaki so sai dai ga an yoka namiji ko mace ko dogo ko gajere ko mai kiba ko siriri dan waccan dan wannan kuma a kabila kaza kuma a gari kaza kuma a unguwa kaza ko kana so ko ba ka so ba yadda za ka yi to wannan ba zaɓin ka bane yau ma a mutu kuma ranar mutuwanka dama ba a buga invitation a ce jama'a na gaita ku ranar mutuwa ne sai dai ya mutu ko a sanar da mutuwarsa amma ba za a sa mutum ranar mutuwa ba duk da yake za a ci gaba wasu kasashe mutane sun gaji da rayuwa sun fada cikin tarkon shedan dama an kana kan addini ba za ka rikice ba waɗanda aka cire musu addini ake ga addini rashin wayewa ne addini rashin wato zamanantaka ne sai aka cire musu addini daga rayuwa ana cire addini sai suka koma dabbobi gai sun samu duniya duniya ta yi duniya amma rashin addini ya sa sai mutum ya ce kai bari in kashe kaina tambayoyi ne a ransa ya rasa amsa damuwa ce ya rasa ya zai fita sai mutum ya ce bari ya kashe kansa wani sai ya sa fanka ya rataye kansa wani ya hau sama ya faɗo wani ya je tari ragon jirgin ita shi wani kuma ya je ya faɗa kan titi mota ta saka shi wani kuma ya hau sama bene ya faɗo wani ya je ya kama wuta wani ya je ya faɗa cikin ruwa to ƙasashen turai da suka ga mutuwar ta yawa ana ta kashe kai sai suka buɗe ofis suka yi rijista duk mai sa mutuwa ya zo ya rubuta sai ka zo ka samu mutuwa a zaune da fam a hannunsa assalamu alaikum wa alaikum assalam na zo in kashe kaina sai ce gafon su ce ni bisa yarda ta da amincewa ta zan kashe kaina saboda na gaji da rayuwar nan abubuwa sun dame ni saboda haka ka sa hannu ka zo da waliyinka ko wakilinka mutum daya shi ma ya sa maka hannu cewa da izinin mu baba zai kashe kansa ko baba za ta kashe kanta to shikenan sai a ce maka to wani nau'in mutuwan kake so ta guba kake so ko ta allura ko ta wutar lantarki to wacce ka zaba sai a cike mafi yawa suna zaben ta guba shikenan sai a ga maka to yanzu za a baka guba sai a kar a zube guba a cikin kofi sai a ba mutum ya zauna sai ya kurba sai a ce zaka dan ji dan zik haka zik zik haka sai ka ji ka mutu wallahi kamar wasa sai kawai mutum ya mutu shikenan sai a tattare gawarsa sai a ba mutanensa to kuma abin mamaki tunda ka kashe kan naka bisa yardarka da amincewarka to matsala ta gaba kuma shine kabari sai an siya kabari a kasashen turai haya ake ba kabarin kyauta a karamar kallon suraka sai ka cike wani irin gawarka mai kake so a mai da ita akwai inda za a je a babbaka mata wuta a kone ta kurmus sai ta koma toka sai a ɗebi toka a zuba a kwalba sai a ɗaura bakin kwalba sai a rubuta sunanka a jikin kwalbar sai a ba iyalanka cewa ga ɗan kwankwacin kwalba ku je ku aje shi ku dinga tunawa da shi ko kuma ka zaɓi a dafa ka sai a dafe mutum dafawa a dafa shi da ruwan zafi sosai sai tsokar duk ta zagonye saura ƙashi sai kuma a niƙe ƙashin shi ma sai a kawo a cikin kwalba sai a ba wa family ɗinsa. ko kuma mutum ya zaɓi na ƙanƙara a sa shi a cikin sanyi mai tsanani sai ya daskare ya daskare sai a zuƙe ƙanƙarar sai kuma a daka nama shikenan sai a ɗura sai a ce to wannan tunda da ɗan danshi danshi za ku iya zuwa ku je ku shuka bishiya da shi sai zama taki sai ku je ku samu ɗan rami sai ku zuba wannan takin nasa sai ku shuka bishiya idan bishiyar ta fito sai ku dinga tunawa da wannan bishiya a matsayin ita ce ɗan uwanku in kuma in kuma so kake ai maka na na rani to sai a ga maka zaka biya fan kaza zuwa shekara kaza mafi yawa akan biya na shekara goma idan ka biya na shekara goma nan to za a baka kabari a maka akwatu a saka ka a ciki ana bi ana lissafi dama akwai ma'aikatan makabartun idan shekara goma sai sai a kira familin ka to fa ya cika shekara goma za ku ci gaba da biya ko a ba wani kabarin shi a zare shi saboda haka in kun kasa biya sai a zaro shi a ɗaya kashin a dake a baku in kuma za ku ci gaba da biya sai ku ci gaba da biya wannan abin zai kamar wasa to ko a masallacin da muka je a turai din mun ji ana neman taimakon kuɗi akan jana'iza cewa an yi an buɗe rijista a masallatai kowa zai dinga biyan kaza saboda koda ya mutu koda ya mutu ‘yan uwa su haɗa kuɗi su sai masa kabari. In ba ka biya, ka mutu ba a san ka ba, to za a ƙone kare kawai. Ba wanda zai ba ka kabari kyauta. Tushe sa salamun alaihi yau ma wulida wa yau ma ya mutu wa yau ma yi ba a su hayya. da ranar mutuwanka da ranar tashinka a gaban Allah to waɗannan kwanaki ne masu mahimmanci ga ɗan adam ranar da za a haife ka da ranar da za ka mutu da ranar da za a tashe ka gaban Allah shi yasa yake cewa assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya da zakariya da isa duk sun wannan babu qaulillahi ta'ala babu kauli Allahumma ghafir li in shi'ita wannan babu ne yana koya mana ladabi ne Allahumma ghafir li in shi'ita Allah ya ga masa haka Allah in ka ga dama kai mun gafara to an ce ka faɗi haka abu uku za a duba ko dai kana ga akwai mai yi wa Allah tilas saboda haka in ya ga dama ya maka in ya ga dama kai yayi ko kuma kai ka wadatu daga gafarar wato ko aima ko ka aima kana da wata mafitar ko ko kuma kana ganin abin yana wa Allah girma kamar Allah ya maka gafara wani abu ne mai girma yayi so da haka dan kai masa girma to in an ga dama ai maka a dama ka ai maka to ba ladabi anan nan rashin ladabi ne sai ce Allah kai mun gafara in ka ga dama ita mashi'a ba a saka ta a cikin abin da ya wuce ba za a ce kana da aure ka ce insha Allah in kana da shi ko kana da shi in ba ka da shi ko ba ka da shi tunda wannan labari abin abin da ya wuce ai ya riga ya wuce mashi'a ta wuce a kansa ka zo ka ce na zo insha Allah ba a sa insha Allah cikin abubuwan da suka riga suka wuce abin da ake ciki ko wanda zai zo gaba to shi ma akwai abubuwan da ake sa in shi ita in sha'a akwai wanda ba a sawa yanzu an ce kai musulmi ne suka ce kwarai amma ba za ka ce insha Allah ba ai ba ka shakka kai musulmi ne in an ce kai mumini ne to anan ne malamai suka ce za ka iya cewa insha Allah ko ka za ka iya cewa i suka ce in ka yi la'akari da rukunan imani shida wanda ka yadda da su za ka iya cewa eh ni mumini ne ko shakka ba ne amma za ka mutu akan imanin sai ka ce insha Allah yau akwai manji tsakanin kai mumini ne yanzu da kuma za ka mutu akan imani wannan kuma sai insha Allah ko sai Allah ya ga dama saboda ka ce sa istisnai a cikin imani wasu ce akai wasu ce ayo suka ce a araba in ana nufin imani da musulunci da rukunansa guda shida ka ce eh kakkasa insha Allah in ko ana nufin za ka mutu da imani ka sai to insha Allah an gani to in ka ce Allahumma gafirli in shi ita Allah kai mun gafara in ka ga dama to anan ɗayan ukun nan ne yadda na lissafa muku suka shiga ko dai kana ga abin yawa Allah girma shi yasa ka bashi daman sai ya ga dama ko kuma kai kana ga abin ba sai an maka ba ma'ana kai wadatacce ne ga barin Allah shi yasa ka faɗa haka ko ai maka ai ko kuma kana ga akwai mai yi wa Allah dole saboda haka dan kada Allah idamu ya tsaya yayi tunani kafin yayi to duk wannan rashin ladabi ne da rashin sanin Allah وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت kada ɗayanku in zai addu'a ya ce Allah kai mun gafara amma fa in kaga dama Allahumma arhamni in shi'ita Allah ina roƙon kai mun rahama amma sai kaga dama li ya'zimil mas'alata ya karfafa harama ya karfafa mas'ala ka roƙi Allah gadan gadan ka roƙi Allah muqinina muqinuna bil ijaba ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati ka roƙi Allah da sa rai da sakankan cewa cewa za a yi maka fa inna Allah la mukriha lahu domin Allah ba mai masa tilas ba wa yake wa Allah tilas tunda ba masa tilas ka roƙe shi kuma ka sa rai in za ka roƙi Allah ka kawo abubuwa guda biyar a ranka na farko ya ji ka na biyu ya ganka na uku yana da abin da kake roƙon na hudu in bai baka ba mai baka na biyar ba shi da rowa sannan yana da kirki wa huwa albarru albarru rahim yana da kirki Allah saboda haka mun sakankance zai mana isa yake cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal Allah yana amsa ɗayan ku mutukar bai gaggawa ba ya ƙulu ƙadda autu falan nusa jamli ni fa na roƙa na roƙa na ji shiru to kayanka ne ai jin shirun ma mu muna kyautata wa Allah zato ko mun ji shiru akwai abin da ke faruwa na alheri domin abin da Allah zai baka nan wanda kai kake so ya baka yanzu Allah zai iya canza maka da wani abin da ya fi abin da kake so din ko dai kana da wani ƙaton zunubi ko kana da wata katuwar musifa da ta gangaro za ta danne ka sakamakon haka sai Allah ta'ala ya kawar maka da wannan musifa ko kuma ya yafe maka wannan bala'i ko kuma akwatin ka na lahira asusun ka na lahira bai da empty ne baka da wani lada mai yawa a lahira sai Allah ya dunkule mai da addu'a ka lada ya dinga tara maka a lahira shi sa ce wani in ya ga irin tulin ladansa a lahira ce anya kwani ne wannan aikin a ce duk mafi yawa ba aikin ka bane kai ta roƙon Allah ban kaza ban kaza sai Allah ya ta aje maka a lahira ko kuma Allah ta'ala ya biya maka buƙatar daidai da wannan ko sama da wannan ko kuma ƙasa da wannan bisa hikimar da Allah ta'ala yi domin Allah ta'ala da ya buɗe kofar duk wanda ya roƙi abu ya bashi a lokacin da kai baka nan da kai dan wani roƙa zai a halaka ka wani kuma ta zai halaka duniya ma gaba daya sai tunda dai Allah yana yin komai Allah an ga kawai wanda ya koma mace ko wanda ya koma namiji ko wanda ya mutu ko wanda ya rayu sai zama shiririta shi yasa Allah ta'ala yana da tsari yana da tsari kuma yanzu kowa yana son kuɗin nan in kowa ya roki kuɗi Allah ya kowa kuɗi ba mai fita kasuwa fa kenan ba mai kamfani mutuwa za a yi fan aka kuɗi gaba daya gaya muku gaskiya kan ma ku yi fatan kowa ya kuɗi in kowa ya kuɗi kowa ya kuɗi kowa da kowa ya kuɗi ka gaya min wanda zai ma wani aiki don ya samu kuɗin da haka duk kamfanin nuka rufe su za yi duk ma'aikatu rufe su za yi na gwamnati duk makarantu rufe su za a yi me ya san masai ma babu me yin bulo babu me wanki babu me guga babu jiragen sama duk fakin din su za yi tekuna da babura da motoci duka kamfanin batira kamfanin wayoyi kamfanin wayoyi duka rufe su za yi kawai gidajen talabijin rediyo ba kowa yana fita ne don ya samu abinci ba to ya samu kuɗi wa zai wa aiki a lokacin ya ga mutum da jakan kuɗi kuma yana jin yunwa ga buhun kuɗi a hannunsa yana kuka da buhun kuɗi ba abinci saboda an ƙi nomawa kowa ya yi kuɗi shi ma mai sai da takin ya yi kuɗi mai yin huɗa ɗin ya yi kuɗi na kamfanin kowa ya yi kuɗi an daina zuwa kasuwa to sai kuɗin ya zama bala'i kuma ga kuɗi a gabanka kai mutum sallama kake in gwab biliyan ka za ki to me zan da ita tun nan na karɓa ma ba abin da zan siya an ce a lokacin mutum zai zo kan kabari ya ce ina ma mutu in zama kabarin nan ga kuɗi amma saboda kowa ya ta gaya wa Allah kuɗi wuridin kuɗi magana kuɗi duk abin da yake da magana kuɗi za ga an ɗauke shi da muhimmanci to Allah zai sako kuɗin in Allah ya sako kuɗin kuma sai abu ya rikici komai sai ya tsaya amma yanzu wani ya samu wani bai samu ba wanda ya samu sai ya taimaka wa wanda bai samu ba sai ya ɗauke shi aiki sai ya sa shi aiki kwashen ƙasa ɗebo min ruwa kwaba mun bulo je ka can fita aiki fita kasuwa je ka ka siyo wani karan mota wani direban mota wani mai yasan masai wani lebura wani birkila wani tela wani bakanike wani mai wanki wani mai guga wani mai saka wani direba wani kaza sai ka ga rayuwa tana ta shuduwa saboda kowa yana amfana da jikin wani wannan hikimar Allah kenan sai na kauye ita ho birni na birni ya tafi kauye sai ka ga ana amfanuwa sai Allah sa maka san sa'awar sai ka tafi wata ƙasa in ka tafi sai wani ya samu kuɗi a tafiyar taka hikimar Allah ta'ala kenan da ka ba wa Allah wannan ka roki Allah tare da tantancewa zai amsa maka fi masal al'ula annahyu an istisna fi du'a an hana kai togaci a cikin addu'a kace Allah kai mun gafara in kaga dama kada ka faɗa haka ba wa Allah haka الثانية بيان العلة في ذلك an faɗi dalilin da yasa aka hana haka saboda babu ladabi babu girmamawa tsakaninka da Allah in kace ya maka rahama in ya ga dama ya maka rahama in ya ga dama kai ya maka rahama in kai haka ba kai ladabi ba sannan as-salisa qawluhu liya'zim al-mas'alata yace lalle ya karfafa tambayar tambayar da zaka wa Allah ka karfafa ta kayi ta da gaske sakasa wato rashin karfin zuciya akwai wanda ya kira ni yace malam ka faɗi wata addu'a ni dai na ganta aikace ko kowa ma ba amshi tasa bane ya amshi tawa yace wallahi da na shiga damuwa na dinga la ilaha illallah alazim alhalim la ilaha illallah rabbul arsh alazim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh alkarim to wallahi malam sai da naga Allah ya mun wannan abu yace sai na taba ga wa abokina shi kuma abokin nawa shi ma abin ya faru a kansa shi kuma matarsa ce aka je asibiti wato ana bukatar kuɗi za ta haihu aka ce sai an yi operation sai an yi operation shi ko bai da kuɗin yace da aka yi asuba kawai sai zaman sa a masallaci sai da ya kafa dubu ya koma gida ya ji ya za yana zuwa sai ganta da hannu da yaro a hannu hatta haihu an yanke shi biya ba da tana ba shi nono ya kalle ta ta kalle shi ba tace ba duk lafiya komai kamar sulum ko yaro ya fito ko aka yanke cibiya ba wani operation ba ba zubar da jini ba ba wani matsala ai sai faɗi su jada ai kawai eh rabbul alamin Allah namu shi yasa ibn taymiya yake cewa wa min ma zada ni sharafan wa izzan wa tittu bi akhmati aqu sarayya dukuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmadani nabiyya yace wa min ma zada ni sharafan wa tihan yace yana ce abin da ya ƙara min jin girma da kuma jin isa ba ta kama ce ta girman kai ba ta kama ce ta na isa to waye isar da ni da aka ce min Abdullahi kuma muhammadun rasulullahi rasuluka yace dukuli ta haka abdika qaulika ya ibadi da ka sa ni karkashin yaku bayina to ina jin daɗi a kalle yana ce min bawan Allah sannan kuma ina jin daɗi da ka aiko manzon Allah na zama ina cikin jama'a ba wai yace karshen daɗi ka zama bawan Allah kuma a cikin al'ummar manzon Allah ai ka more ga ka bawan Allah kuma a cikin al'ummar manzon Allah to mai kake so a yi ma wani bai zama bawan Allah ba wani kuma ya zama bawan Allah bai zama a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma a cikin al'ummar manzon Allah amma bai bauta wa Allah ba wani kuma yana bauta Allah ba a cikin al'ummar manzon Allah aka yi shi ba to kai sai aka hada maka biyu ga ka bawan Allah baka shirka ga ka kuma an aiko manzon Allah ka bi shi sau da kafa ka hada tauhidi da sunna ka ne sanci shirka da bid'a ba ni'imar da ta kai wannan don ba laifin da ake wa Allah mafi muni irin ai masa shirka ba ibada ta fi girma a gurin Allah irin tauhidi haka nan babu wani abu na shiga haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin ka kirkiro bid'a a cikin addinin sa kai mata rijista ka ce ayi ta ka ce da sunan Allah ake yin ta duk laifin da zaka ga suka yi laifin ka kaji ka jingina wa Allah amma an kace wannan nawa laifin yana da rijista a cikin addinin manzo Allah to ka shiga rigima shi za ku ga bid'a ta fi muni akan kowane sabo domin shi ne yin sabo baya neman aya da zai kare sabansa ba mai shan giyan da zai zo ce jama'a ku tare zan ba ku ayoyi da hadisan da suka ce a sha giya ba mai zina ko mai luwaɗi ko mai maɗugo da zai ce a zo a yi taro duk sanda muka kamo su ta suke malam mun tuba kan Allah a yafe mana wallahi ba za mu sake ba saboda sun san laifi suke amma shi mai yin bid'a sai da kikin jima ya ce shi fa yana ma da aya yana ma da hadisi bid'a yake amma wai zai nemo mata aya zai nemo mata hadisi shi yasa al-ma'siyatu al-bid'atu ahabbu ila ash-shaytan min al-ma'siyati li'anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha ice shaytan ya fi san a dinga yin bid'a fiye da a dinga yin sauran laifuffuka domin sauran laifuffukan da ba a yi musu rijista da sunan addini ba ana sa ran da yin su ya tuba amma laifin da aka sako shi addini aka ce laifi ne amma yana da rijista a cikin addini to mai yin sa baya tuba dan gani yake ma lada zai samu sai an je lahira tukunna duk wanda ya koya maka bid'a ya cuce ka a duniya ya cuce ka a lahira cutar da ya maka a duniya ya cinye maka lokacin da zaka yi abin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka shagala da yin nasa ka bata lokaci sannan ka je lahira ba lada ai ko yanzu ma a duniya kawai a tambaye ka ce waye saka an ya ishe ka aiki waye saka da wa kake koyi in gwakon cike ka faɗi wanda ya saka kuma gashi a kiran sallah ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ne ma'anan ashhadu an la ilaha illallah na yarda na dau alƙawari ba zan bauta kowa ba sai Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah na dau alƙawari ba zan bi kowa ba sai annabi kaka ce ina annabi yayi ina annabi yace ini ina aka azaba na annabi bai hana ba da an tambaye ki tambaya ukun nan sai ka a tara ma gumi annabi yayi wallahi bai ba ya ce ayi bai ce ayi ba ana yi bai hana ba domin wani ma yayi abu a zamanin annabi annabi bai hana ba shi ma abin ya samu rijista don ba za ka yi abin da ya saba Allah gaba annabi bai hana ka ba to shi yayi da kansa hujja ce yace ayi ko bai yi ba hujja ce wani yayi ya samu labari yace kai zo kakka sake to an hana kenan in kai yayi shiru ko ya yaba abin ko ya murmushi ko ya kalle ka kawai yace yi shiru dan baya shiru akan abin da ya saba Allah to sai a ce wannan ana kiranta as-sunna at-taqririya wace a kiranta as-sunna al-qawliya wa sunna as-sunna al-fi'liya annabi yayi ya ce ai ana ya gaban in kai haka wallahi ka huta ba karamin arziki bane fa kaka ce ai kowa baya yi ba ruwanka da kowa an je lahira kai kadai za a tambaya kuma a kabari ma ta za mun rabu ko man nabiyuka ba za a tambaye ka malikiya ko shafi'iya ko hanbaliya ko hanafiya ko zahiriya ko salafiya ko ko ko ba kungiya da za a tambaye ka ko wata dariƙa ba abin da za a tambaye ka sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka su kenan fa dinuka din nan dai da Allah ya koma manzo Allah fa shi yake magana akai nabiyuka manzon Allah rabbuka Allah shikenan saboda haka Allah ya samu dace yake bayanin illa fi zalika an bani dalilin haka qauluhu ya azu mas'alata mutum ya karfafa mas'ala sana izamur ragabati ka karfafa kwadayinka ka sa rai kakka ji cewa kana roƙon wanda ba shi da shi izamur ragaba ko at-ta'lilu li hadha al-amr sana an faɗi hikima da ta sa aka ce kakka ce Allah kai mun in kaga dama fa inna Allah la mukriha lahu babu la yaqulu abdi wa amati babun da yake ba za ka kalli mutum da ce kai bawa na ke baiwa ta ba ladabi shi ma wannan duk ladabi yake koyawa lokacin da ake cinikin bayi mutum sai kira ba su kai bawa na yaka ke baiwa ta yaki to sai aka ga kalman bauta bawa baiwa bawa baiwa ba ladabi duk da ba kana nufin kai ka halicce su ba ko su zo su bauta maka ba amma a lafazin ka ba ladabi to saboda haka sai aka gyara wannan lafazin abdi wa amati abdi bawa na amati baiwata kama malamai suka ce jingina bawa a lokacin da ake bautar zai zama kashi biyu ne ko ka jingina shi gare ka ko ka jingina shi ga waninka jingina shi gare ka ka ce abdi jingina shi ga wani ka ce abdu fulan bawan wane suka ce jingina shi gare ka kashi biyu ne idan ka jingina shi gare ka da sunan kira ya kai bawa na to kaga anan zai kamance ceniya da kamar yadda Allah yake kira mu ya ko bayinsa to kada kai haka an haramta haka nan idan a gabansa ne kace ya kai bawa na da nufin ka wulakanta shi ka samu ɗaukaka a kansa to shi ma an hana in ku sigar labari ne ka ce ai wannan bawa na ne wannan baiwa ta ce wannan babu laifi amma dai Allah ya ce mu ce ba yanzu ba a bauta kaga wannan babu ma mun bi shafe ba bayin tunda babu da bayi mu ba bayin kowa bane bayin Allah ne a da ana bauta fa da zo kila kana gidan wani yana dora ma kaya tunda mu bakaken da mu aka tabi ba ana siyawa sai kawai a zo a kai ka kasuwa kunni a sa maka safari a zo ana tayawa nan kasuwar kurmi za ga nan da ake cinikin bayi sai a zo a ce wannan fa ana girgiza kanka wannan zai nawa wannan fa karfa ne ba ganshi ba a da kirjinka ko ka za ka yi tari ce da kirjinka ka je da ke ka ba kai tari bai ce kaji lafiyar salau amma ka da kirjinka ka fa wannan tsoho ne sai an taba gashin ka an warware gashi an wanke saboda wasu masu sai da bayin sai su algus bawan ya tsufa sai su yi masa fenti a ka sai gashin ya koma baki to Allah ya taimake mu dama Allah ya ce fakku raqaba Allah ya ce duk kaga bayi ku yanta su a cikin zakka ma yake wa fir riqab a bada zakka a ceci mutane daga bauta sai Allah ya taimake mu ma aka daina dama Allah so yake a daina fatahariru raqabatin mu'mina fatahariru raqaba fakku raqaba wa fir riqab dama Allah yana ta so a daina sai kuma aka daina kaga ba wani zai ƙara da mana da wata bauta kuma an gama ta an daina ta kenan kowa ya zama yanci ya samu yanci da haka wannan kawai za a karanta ne a matsayin wato abin da aka taɓa yi yanzu amma an daina da to da kana da bawa kana da baiwa din ladabi ne ka kakka dinga jingina su gare ka da wannan sigar وفي صحيح عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطئم ربك kace ciyar da ciyar da rabbaka kaga anan rabbaka ba ka nufa halicin ba mai gidanka wabbi rabbaka yima wato mai gidanka alwala amma kalmar rabbu tunda kalma asalinta ta sunan Allah ce to sai a kiyaye a wasu da Hausa bata ishe su ba ta kila ba asalin su ba Hausawa bane sai su ce wai ba za a ce wa Allah Ubangiji ba suna ga a cikin wannan kalma akwai yakin ladabi na farko an sa uba ko sana an sa giji kalman ubangiji suka ce kenan kama ana jingina wa Allah ya zama uba ne da kin suke kiransa Allah uba sai wannan kalmar dole ne a yaƙe ta kalma ce ta shirka sai mu ce sam wannan ba kalma ce ta shirka ba sannan na biyu ba kalma ce ta rashin ladabi ba za a duba a game bahaushe yake nufi da ubangiji ko shi da shi bahaushe uba a gurinsa ba yana nufin zalle sai wanda ya haife ka ba da kalman uba da kalman ɗa a wajen bahaushe yana amfani da su yadda ba ka zato yana jefa su inda ba ka zato yana cewa wannan uban gidana ne gidan ya haifa yana cewa uban tafiya ne wannan shine uban taro wannan shine uban kungiya uban gayya uban tafiya na'am uban gida duk ba ana nufin ana nufin giji dama ana nufin kamar gida ko jama'a an ce uban giji uban gida mai gidanka mai kula da kai kamar da ake kiran mace uwar giji ko wannan uwar giji ya ta ce ma'ana uwar ɗaki na ce kamar da kita uwar ɗaki na to da kalma ba a duba lafazin ana duba ma'anarta yadda masu amfani da suke amfani da ta ba yadda kai ka kalle ta ba sai ka tambayi masu ita in ka ga laifi ne a cikin ta ko ta waya ce ko na ƙasa ne to sai ka kore amma in ka ga su masu amfani da ita yadda suke nufi da ita daban to dole ka ɗauke ta akan ma'anarsu ba ma'anarka ba kun gane ko zura kai zuba hausa yace maka uban gida zagin kai uban gida na ne ba daraja ba ce uban gayya uban tafiya uban kungiya uban taro uban jiji duk yana nufin shi ne ma'anar rabu ba ma'anar Allahu bane ma'anar rabu ne shi kuma rabu yana ɗaukar ma'anoni guda ashirin da hudu daga cikinsu akwai sayyidu akwai murabbi na'am wa alfa ya sayyida halajal bab innahu rabbi ahsana maswaya sadaka shine haka da a wajen bahaushe yana amfani da ita da sigogi da manoni daban-daban yana cewa wannan dan iska ne me yake nufi iska ta tsuguna ta haife shi ina ce wannan dan banza ne wanda yace wannan dan daudu ne yace wannan dan kasuwa ne dan sanda ne dan izala ne dan dariqa ne amma baka ji ana cewa dan musulunci a ko ko ana cewa dan musulunci ne yawa ya ce musulmi ne amma ana ce ya ce dan musulmi wannan dan musulmi ne ma'ana musulmi ya ce kace kaga da yana daukar ma'anoni da dama dan an ce maka dan kasuwa ba na nufin kasuwa ce ta ce ka ba ana an jingina ta zuwa ga kasuwa saboda ka shagala da ne da kasuwanci dan kwadago ne ha dan kaza kaza ne zaka kalmar da sai an duba inda aka yi amfani da ita nan da zai fito da muninta ko ya fito da kyanta haka kalman ubangiji sai in an duba inda aka yi amfani da ita shi zai fito da muninta ko kyanta zaka masu yare su ake komawa gare su wajen tantance munin abu ko kyansa a cikin yaren amma ba yarenka bane ba za ka zo daga waje kana da wani yare daban kawai ka zo kanka dan sai uba sai ka ce an yi sako ba ka duba shi ne yaren me yake nufi da uba ko yawwa ko kowane yare na laraba suna da irin waɗannan abubuwan da yawa da zaka gani ka sai a gyara in akwai kuskure in ko ba ma'anarsa ba ta da wani muni to sai a ba ta ma'anar da take ɗauka an gane ko wala yaqul ahadukum ati'u rabbaka wa bi'i rabbaka wal yaqul sayyidi wa maulaya sai dai ka ce wannan shugabana ne wannan mai gidana ne wannan babu laifi ka ce mai gidana ne amma kaka ce kaka ce masa ni ubangijinsa ne ai ba a faɗa ma ko kana cewa wannan ubangiji na ne sai kace ubangida na ne amma ba za ka ce ubangiji na ba wala yaqul ahadukum abdi wa amati haka kaka jingina kika ce bawa na amati wali qul fataya wa fataya fataya wa fatati wa gulami kace yaro na ne wa mai min hidima ne dan aike na ne yaron gida na ne duk wannan babu laifi fi masail al-ula annahu an qawli abdi wa amati an hana da wannan idafa din ka jingina shi gare ka da wannan idafa da wannan ma'ana kuma asani la yaqulu al-abdu rabbi haka shi ko ba zai ce maka rabbi ba sai dai ce sayyidi ya maulaya wala yuqalu lahu at'im rabbaka sai dai ce at'im sayyidaka asalisatu ita kanta kalmar maulaya tana daukar ma'anonin da Allah ne yake shigowa cikin ta kawai thumma ruddu ila Allah maulahum al-haq maula da ma'ananta mai fadi kowa Allah ne majibincinsa akwai ko maula bi ma'ana khas cewa Allah zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum Allah shine maulan mu'minai to su ko kafirai ba su da maula wannan shine mutlaq wancan wancan khas wancan am wannan ko muqayyad ne bi shakhsin kace wannan maulaya shugabana ne mai gidana ne jagorana ne makamantansu في مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وامتي سنة الثانية لا يقول عبد ربي ولا يقال أقيم ربك الثالثة تعليم الأول قول أقويا متن فتايا وفتاتي وغلاني يا روناني نيمن هدماني يا رنجداناني دوانا باليتي الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولايا shi kuma mai shi kai ka ce masa yaro na shi kuma ya ce maka mai gidana kalman sayyid tana ɗaukar manoni da yawa da shi manoninta ana ce ma Allah sayyid as-sayyid as-siyadatul mutlaqa mai gidan mu gaba daya mai kula da mu gaba daya mai ɗaukar nauyin mu gaba daya mai ci da mu gaba daya mai renan mu gaba daya shine wa shine Allah shi yasa as-sayyid huwa Allah akwai kuma siyada muqayyada mu ce sayyiduna sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shugaban mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana sayyidu walad adam wala fakar sannan kuma akwai siyada mace ta ce mai mijinta sayyidi kamar yana kica ya sayyidi malaman islamiyya ana kira mu ya sayyidi to eh yawa ya sayyidi masu koyo mu masu koyo a islamiyya yara su dinga kira mu ya sayyidi a gani haka suka ji ana cewa الخامسة التنبيه للمراد أن فذكر ما أكي نفي وهو تحقيق التوحيد hatta fil alfaz ana son a kare tauhidi har a cikin kalmominka a auna a gan akwai wata kalma da kake faɗa ta saba tauhidi a cire ta ko a gyara ta mun fara wasu ayyuka Allah ji kan Dr. Abdullahi Bature akan tace kalmomin da Bahaushe ke amfani da su wanda igada na lokacin maguzanci kuma suka sabawa koyawan musulunci da kuma waɗanda sai bayan zuwan musulunci bahaushe ya saka su a cikin karin maganarsa kuma a cikinsu akwai rashin ladabi irin su awai ko an ce da kare sai a faɗi suna annabi kaga wannan akwai rashin ladabi ko kuma a ce a me a wannan akwai fassarori da dama akwai wanda yake ɗaukan fassara za ka iya kallon sa ta kanka ce kaza kallon shi kanka ce kaza irin a ce Allah ciwo ai ba ana nufin cewa kai wa Allah a ana nufin ka daura abun ya fuka ce tafi kawai na bawa Allah wani ana iya mafassara kyakkyawa za a iya musu fassara mummuna sai a duba game bahaushe yake nufin ya faɗa haka amma irin su da yake cewa me zamanin annabi shahu misali kowa ya gira bansa wato in yana son ya shakiyanci a ba kowa dama to kaga aka aiko annabi aka ce shaho ne ai kaga shike za a baci to kaga akwai rashin ladabi a jingina annabta zuwa ga shaho saboda ka anan sai a ce bahaushe yayi rashin ladabi a cire wannan kalmar daga cikin Hausa a cire ta daga adabin Hausa a mai da ita cikin yashashiyar kalma da za a daina amfani da ita a musulunci eh to shi ma akwai fassara guda biyu shi ma mun bashi fassara guda biyu ya zo hannunsa rabbana ma'ana wanda zai ce rabbana ba haka yake ba komai hannunsa amma ya haka mai yako ya ce ya zo hannunsa babu komai sai ce ya zo hannunsa kamar yadda wanda zai ce rabbana haka yake ya yi ko babu komai a hannunsa in ya haka to kaga shi ma an duba ma'anar an ga abin da yake nufi to akwai waɗanda suna ɗaukan fassara akwai kuma waɗanda zahirin su kawai muni muni ne da su eh amma kuma irin misali zaka ji wani kuma ya ce a yau kare da kudinsa sai insha Allah haula wato sun ga cewa akwai sana'ar darni waye san sana'ar darni in an ce sana'ar darni shine da rubutun sha da guru da laya da kambu da ummu musa na da kafi da kara-kara kaulasan bakwai da sauransu duk dai waɗannan su hatimomi da ake yi to duk suna cikin sana'ar darni maganin farin jini maganin mallakan mace suratu yusufa maganin kasuwa maganin kaza wani za ka bara za ta juyar bara iri iri ga ta nan to sana'ar darmi kenan saboda komai sai an shigar da tauhidi a ciki to wancan littafin insha Allah zan nemi wani bahaushen sosai mu ci gaba da wancan aikin na tattara kalmomi a cikin kamusin Hausa waɗanda muka auna su da shari'a muka ga cewa waɗannan sun saba ma shari'a sai a sanar da mutane a ƙaurace ma amfani da wannan lafuzan domin akwai rashin ladabi ko dai ga Allah ko ga manzonsa ko ga musulunci suna nan da yawa akwai kuma waɗanda su kuma ana zaton hakan ko ba hakan bane wasu ko ba a zaton hakan hakan ne saboda dai a kyautata lafazi tsakaninmu da Allah zama akwai ladabi tsakaninmu da manzo Allah sai zama akwai ladabi hatta mawaka sai da nace wanda ya waka matasan mu yanzu ba su da cikakkiyar Hausa ba su da wankakkiyar Hausa ba su da adabi na Hausa kuma wasu ba su da kuma ilimin shari'a kuma yana son ya ba annabi sai ya dauka ya dace budurwa waka haka zai zo ya tafa dan kowane lafazi yana yana son annabi tabbas kuma yana son ya wasa annabi amma bai san kalmomin da zai wasa annabi da su ba bai san cewa wasa annabi yana bukatar ladabi da kwantar da kai da zaben lafazin da a cikinsa akwai girmamawa da mutuntawa ba sai shi a zatonsa ya faɗi yana ga wancan lafazin ana ana faɗa a waka sai ɗauka yadda ake gaya sarakuna ko ake gaya mutane ko 'yan siyasa za a iya gaya annabi irin wannan shi yasa muka ce dole a samar da kwamiti tunda dole za a ci gaba da yaban annaba har duniya ta tashi yana daga cikin tun zamanin annaba ake yabansa kuma za a ci gaba da yabansa to amma ya ake yaban dole a samar da ƙwararrun malamai gogaggu a cikin yaren larabci gogaggu a cikin yaren hausa gogaggu a shari'a ko a haɗa su daga ɓangarori daban-daban duk wanda ya ce ya yi wa annabi waƙa ko ƙasida ko madahu ko waye ya kai gaban wannan kwamiti ya karanta su ji ko a ciki za su ga eh lalle ai masa gyare gyare wannan lafazin kai da ka faɗa ne kake nufi kaza kaza ce to ai wannan akwai gyara annabi ba a gaya masa haka cikin babin ladabi ba a ce annabi kaza sai a gyara masa ba a ce kaza ba a ce kaza sai ce je ka ka shiryo wata in kuma an ga ilimi ne kwata kwata bayi da shi sai a ce to kai yanzu tunda Allah ya baka sauti da murya sai dai wani malami ya rubuta kai ka karanta amma kai ba ka da ilimin da za ka iya yaban manzan Allah ba ka da ilimin ba ka san me za ka ce ba su za ka sai dai a samu wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya san me ake faɗa masa ya rubuta maka ka karanta wata ran ma sai a kai ga cewa to yau kuma za a yi ma musabakar wasa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda biye kasida ya fito da halaye da siffofi da sunnoni ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga sharrin makiya da harin makiya wa qasidarsa kuma ta cika sharadin da aka faɗa za a yi masa kyauta kaza sai kaga an zuga masu yin sun je suna yi amma aka bashi haka a buɗe to fa za a kai yin tabargaza kuma masu yin tabargazar haka za su kai ta faɗa abubuwa da kai kana jin nauyi shi ko ba ruwansa yana yi yana girgiza kai amma kuma abin da ya faɗa nauyi ne manzo Allah ya wuce a gaya masa haka irin waɗannan abubuwa duka in ana son musulunci ya gyaru a kare musulunci duk sai an kafa kwamitoci irin waɗannan to Allah ya ba mu sa Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk